أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قطب الأقداد فريد داره على الإدلاك حاتم الأتميني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وعديدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلاد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيء ادري لنا بهذا المهدر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه العبد لله الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله جاء muna magana akan rayuwa daga manzala ne rayuwa kuma ta kasance kala biyu ne akwai nuraniya akwai zulmaniya su ne dunkulallen karatun nuraniya zulmaniya dunkulallen karatunmu kenan yadda ya fito sannan shi kansa sai aka ce manzo Allah jauhari ne to jauharin ya kasu kashe biyu jauharun wa ardun jauharun wa ardun dama aka ce ardu wurin da wurin da za a zauna a kai jauhari kuma abin da zai zauna a kan gurin saboda haka shi ma ya kasu kashe biyu ne lahu nisbata ne nisba guda biyu ne wannan jauharin shine atom ma'ana duk abin da zai duk abin da za a yi shi a duniya inda kaman kan alƙalami biro inda zai rufe wani guri to sunan shi ardu sannan kuma zai yi mamaya an fahimci haka yanzu idan kuda ya sauka nan ai ya rufe gurin ko ya rufe gurin to kafan guda in ya sauka a kan gurin ya rufe gurin kafan sauro in ya rufe gurin ya rufe gurin to sunan wannan abun ardu bi ma'ana yana buƙatuwa zuwa ga wurin da zai tsaya shine ardu sannan shi kuma abin da yake kai din shine jauharu wanda ya lullube gurin sannan sunan abun haizi shi kuma mamayen kenan abu uku ne amma ba a faɗan ba cika faɗan ɗayan ba saboda kawai an san an faɗe shi an gane shi ya lullube gurin to amma mazalla sallallahu alaihi wasallama wa Allah yana da ikon yayi halitta jauhari ne amma kuma yana da siffa wanda babu wani abin da zai ɗauke shi jauhari ne amma yana da siffan da babu wani abin shine kuma sayyidina rasulullahi shine ma'anan haka kasan wani lokacin sai karatun yayi nisa tukuna ka gane bayan to jauhari ne tunda annabi muhammadu mutum ne yana da jiki to amma kuma bai da mamaya kuma shi gashi jauhari ne shine muhammadul bashar وليس كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر إن أكد وجه الستة محمد البشر وليس كالبشر صرف المقالي كو صدق المقالي وربي لا سماه تغني محمد البشر وليس كالبشر صرف المقالي وربي لا سماه rabbi ɗaha sammahu Allah da ya ce masa kawai Allah ya ce masa kawai shi basharun ne amma wa laisa kal bashar an gani rabbi da sammahu Allah ne ya ambace shi da kawai mutum ne amma ba mutum irin mutane ba wannan abin da aka yi kenan to shine haƙiƙatul muhammadiyya ina ne ake samun haƙiƙatul muhammadiyya ba a iya riskanta shine madarik almursaluna wan nubuwa wan nabiyuna annabawa kaf gabaki daya sun gane dai sunan wani TV mahanga idan aka hango abin to ana ganewa idrakinsa ana ganewa annabi muhammadu ne ruhi daga annabi muhammadu yake a mahanga amma ba a iya zuwa gurin wannan iya rabonsu kenan ganewa daga nan ne amma me ke cudawa a nan gurin ba ba wanda ya sani sai Allah an gane ana fahimtar da yake da to to mahanga maganan gurin annabi muhammadu ne ruhi ruhahu min ruhihi daga ruhinsa ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma abinda ake ganewa daya daga ciki annabawa za su gane manzanni za su gane a kaɗa za su gane amma kuma ba inda sai dai kowa ya yi tafiya irin tafiyarsa kuma amma wannan madarikun madarikul madarikul anbiya ne annaba suna ganewa daga daga annabi Muhammadu ruhi yake zuwa to shine Abu Yazid al-Basani sai ce to a cikin nasa gustu lujjatul ma'arif talaban lil wuqufi ala aini haqiqatin nabi na yi nitso a cikin kogin kogin ninkaya don neman in tsaya in gane ina ne daga ruhin annabi yake fitowa daga ina ne na yi nitso don in gane haka sai na sami hijabi dubu a tsakani wanda da zan matsa zan ƙone kamar yadda gashi yake narkewa a wuta saboda haka ai ba inda mutum za shi kenan sai a sai dai a rasa shi ga baki daya to kaga zai yi annabawa sun sun kuma suna gaba mursalai suna gaba a cikin kogin an fahimta yawa to amma dai madarik din su kenan suna riskan nan to shine yau akan su ran fara karatu wa karkar shehul akbari in ka jance shehul akbari shehu tijani shi yake kiransa da shehul akbar muhiddin ibn al-arabi mutane biyu ne yake magana akan tafiyarsu yana cewa shehul akbar wato shehul akbar ba shehun kabirun ba ba a shehul akbar shehi ne mafi girma saboda ba a taɓa yin wani ba a taɓa yin wani a cikin waliyai wanda ya fito ya dinga bayani akan abubuwa daban-daban daban-daban kamar sa ba shi idan Allah ya sa ya kalle ka kana lahira tun kana alamin zarrati to zai gane ka sai sai ya maka binciken kwakwa kuma ya rubuto kuma ya fada saboda haka shehu tijjani shine sai da ya shekara ɗari shida tukunna ya ga ɗari shida a shekara ɗari shida ya gano shi kafin a yi shi da shekara ɗari shida kafin shi wajen ne bayyana duniya shi ne mai fito hatul makiya ba a taɓa yin wani wali a duniya wadda ya yi yawo Allah ya sanar da shi in ma akwai to an ɓoye amma wanda ya fito dai to ba yi kamansa ba ibn al-arabi al-hatimi kenan to shine yake faɗa fi salati a cikin sallatin sa ad-durratul bayda wannan durratul bayda din wanda na sha faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba durratul bayda allati takawwanat anha ita durratul bayda din nan takawwanat anha yaqutatul hamara yaqutatul hamara duk ruhin duniya kaf baki daya yana cikin yana cikin shi ne ruhin duniya shine durratul bayda din nan shi kuma durratul bayda din nan asalin sa annabi Muhammad sai aka masa kinaya da durratul bayda to wannan durratul bayda kuma duk wani rai a jikinsa ake cire ran a zo a kasan shi rai daban yake yi sai an yi ka ne tukuna a ɗauko rai a sa maka ya haka haka abin yake to daga ina ake ciro ran a sa wa mutum shine a duratul bai daɗin to duratul bai daɗin manzon Allah ne to in an sa ma gwargwadon yadda ka tafi shine ana cewa raddul insani ila watsani ila asli an sa ka da tsarki to ana son a dawo da kai da tsarki raddul insan shine ma'ana wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadal baladul amin laqad khalaqana al insana fi ahsanin taqwim to suma raddadnahu asfala safilin araddadnahu kaga an yi kasa da shi kenan to zai taso sama in ya ga dama in ya taso sama wani ya koma daidai yanda aka yi shi bai karu ba wani kuma ya yi haske wani kuma ya yi baki haka wani bai ba da haƙƙinsa ba to shine kowane ruhi in aka fito to zai koma cikin duratul bai zaɓe zai koma cikin duratul bai zaɓe na ma minhu ilaihi ne ifadatika minka ilaika ne an gane to shikenan durratul bayda nan allati takawanat yaqutatul hamara wanda yaqutatul hamara take kasancewa jiki ita ce halittar arada durratul bayda huna ha huna abinda ake nufi da durratul bayda hiya haqiqatul muhammadiyya ita ce haqiqatul muhammadiyya wal yaqutatul hamra su kuma abin ake kira da yaqutatul hamra hiya wujudul alami bi asrihi shine samun alam din gabaki ɗaya da asirgi to a nan wurin karatun ya zamo guda guda guda biyu na farko abinda baya muka faɗa Allah ya halicci mala'iku daga cikin manzo Allah ne ya halicci rauhanai daga cikin manzo Allah ne ya halicci jin shaidan shiyadin daga cikin manzo Allah ne ya halicci jinnu daga cikin manzo Allah ne ya halicci dan adam daga cikin manzo Allah ne ya halicci dawabu daga cikin manzo Allah ne ya halicci jimadat daga cikin manzo Allah ne ya halicci tabayu daga cikin manzo Allah ne wannan guda takwas din shine halittan Allah kwata kwata shine waya hamila arshi rabbuka fawqahum yawma idhin samaniya Simfi ba wai sahu takwas ko a'a simfi takwas ne suke ɗauke da al'arshin ubangiji akwai ɗabi'a a cikin ɗaukan al'arshin ubangiji akwai akwai jimadat a cikin ɗaukan al'arshin ubangiji akwai dawabu dabbobi a cikin ɗaukan al'arshin ubangiji akwai mutane a cikin ɗaukan al'arshin ubangiji akwai jinnu a cikin ɗaukan al'arshin ubangiji akwai shayadinu a cikin daukan al'arshin ubangiji akwai rauhanai a cikin daukan al'arshin ubangiji akwai mala'iku a cikin daukan al'arshin ubangiji saboda shi yasa sufaye sai suka ce wa kullu man ala fawqaka fa huwa arshun duk abin da ya ya dara ka kawai to sunan shi al'arshi shi yasa ce shi al'arshi haizi ne duk cikin duk mutum mutum kaf gaba ke daya babu abin da yake sama da shi babu abin da yake ya fi girma a jikin halittarsa kamar fatan jikin shi ai fatan jikin shi bai kai shi ba haka ne to shi ne al'arshin ubangiji shi ne al'arshin ai sifa saboda duk halittar Allah ba abin da ya kai hal babu abin da ya kai al'arshin Allah girma wai ce kai eh ba za a haka abin yake ai da hakan ne kuma ana zuwa wata rana sai a fahimci karatun eh to amma haka abubuwan suke gudana to ashe kaga abin da ake nufi wa ma ma ashara ilai shehu maulana abdul qadiri abin da shehu ibrahim shehu abdul qadir jilani ya faɗa fi kasirci a cikin kasirarsa bi kauli ala durratul bayda kana jitima'una a durratul bai za ka na jitima'una ijtima'inmu muna cikin durratul bai ba ne waye bai zo daga annabi Muhammad ba to anan mun gane mu daga annabi muke saboda haka alamomi ya nuna mana duka daga annabi Muhammad muke saboda haka shi yace ala durratul bai ba ka na jitima'una ai mun haɗu ne kafin a sauko da mu ala durratul bai ba wato an gane an gane an koma bi asriha ya kutu tulhamra bi asriha kenan ina ganin an gane to hiya durratul mawjuda ita ce ad-durra al-mawjuda qabla khalqi samawati wal ardi tun kafin Allah ya halicci sammai da ƙarsai ita ce wannan durra din ta kenan saboda ai shine sufa suke cewa kuntu nabiyan arifin bi nubuwaci wa adamu bainal ma'i wa dini la adama wala ma'i wala dini wala samawati sab'i wala al-ardina wala wala al-jannati wala nar wala wala wala wala sun yi fakkin hadisin ne sun yi fakki ne kamar sharhan hadisin amma hadisin ba haka ya zo ba kuntu nabiyan arifin bi nubuwati wa adamun lamujandilin fiti ne shi kira kuntu nabiyan arifin bi nubuwati wa adamu bainal ma'i wa tsini shi kira wa adamu bainal ma'i wa tsini duk wannan shine hadisin annabi muhammadin to amma hadisin yadda ya zo da mujandilin fitini wa adam bain al-mai wa tini duk gabaki ɗaya ya ba da ma'ana ɗaya amma za a ce wala jannatin wala nari wala samawati sabi wala al-ardina kaga anan mun sani kenan mun koma durratul bayda din kenan saboda wa fi durratul bayda ka najci ma ana ijci ma una gamuwan mu da manzon Allah a wannan gurin ne Na'am. Fa azaba ha subhanahu wata'ala sai Allah ya narkar da durratul bayda din. Wasa yaraha ma sai ya mai da ita ta zamo ruwa. Eh Allah madaukakin sarki yana faɗa ai duniyan gabaki daya waje alna min alma'i kullu shay'in hayyin sannan ubangiji ya sake ishara a cewa shin duniya yaya take ne kwata-kwatan duniyan ta ma kana tara kata fafa ta kana ma ko wajen nan ma'i kulli shayin hayyin again ka gani kana tara kata fafa ta kana ma ai duniyan kaman durra ne kaman ball ne da ubangiji ya kalle ta sai ta narke tana narkewa shikenan sai ta shimfidu shine sai ƙasa ta shimfidu kana tare ƙasa faffa ta ƙanahu ma waje alamin alma'i kullu shay'in hayy to in ka ɗauki wancan ka ɗauki wannan in ka dawo zaka zaka samu istiwa'i alal babi haka abubuwan suke to wal darabat al amwajul ma'i sai kogin ya buga iltirabi amwajul ma'i kogin sai ya buga a cikin kogin sai zamo alfa hikibin hukubu wato hukubu shi ba zamanu ba ne ba daharu ba ne wani irin lissafi ne kamar a cikin ƙura'ani ma na ga kamar ya zo hukuban so ɗaya ne ko tabaraka ne ba hukuban to kamar haka dai hukubu shi wani irin lissafi ne na shekaru hukubun ɗin fi kula hikimin a kowane hikibun alfu ƙarni yana da ƙarni ƙarni dubu ɗaya ne fi kulle ƙarni a kowane ƙarni alfu sanatin shekara dubu ɗaya ne fi kulle sanatin a kowane shekara alfu yomin shekara dubu ne shi hukubu kenan yadda yake tafiya da lissafin hukubu kenan fi kulle yomin a kowane rana alfu sa'atin awa dubu ɗaya ne fi kulle sa'atin a kowane sa'a nisul umru duniya saba'in alf marati ya can ya ya ya ninka duniya so dubu saba'in shine saukan abin kenan fajita ma fi hadhihi muddati qaumun min zabadin shikenan sai aka hadu a wannan muddan qaumun min zabadin wato kaman kumfa فبسطها على وجه الماء sai ka shimfiɗa shi a fuskar ruwa fasa ya raha ardan sai zamo ƙasa wa halaka min haɗi baƙu saba da wannan wannan kumfan kogin aka mai da ƙasa yanki hawa bakwai suma halakar samawati ba da sannan sai aka halarci sama kaga walla aradi maddannaha fa nimal mahidun ko wannazi'ati nazi'ati ne ko Allah yake magana nazi'ati ko abasa wal ardi ba'da zalika dahaha nazi'a wal ardi ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha ka gani to anan zaka ga ubangiji anan zaka ga masu science sun yi iya bincikensu su ma. domin wani gurin da aka ga Ubangiji ya ce ya fara tsaye da sama ne, wahiyar kadduhan sannan kuma ka shimfida ƙasa. Wani gurin kuma za ka ga an shimfida ƙasar ne kafin a yi sama, domin hayaƙin tiririn hayaƙin ƙasa, to shine kuma aka yi sama da shi eh tiririn hayakin ƙasa shine aka yi sama da shi wayannan duk gaba ke sun zo to amma ainihin abun sai ka gane ashe abun gaskiya ne kaman ball din ne duniyan kaman ball ne kaman ball ne haka take tafiya eh sai ka sai ka koma waɗansu guraren ma gaba ke in ka duba za ka ga duniya tana nuna maka haka gwargwadon yanayin binciken mutum. Fahaza uwar musharu ilayhi bi kauli Sheikh radiyallahu anhu wannan shi ne shauci gani yake nuni da da wannan magana in ta hama amlahu alaina radiyallahu anhu wannan abin da shauci gani yayi mana nuni ya isa abin da aka yi mana ishara a kansa ma amlahu alaina abin da aka gaya mana kenan fa'idatun ga wata fa'ida kuma في بيان تضعيف الفاتي لما أغلق أكن صلاة الفاتي قال سيدنا رضي الله عنه شو جانياتي إعلم كسني أنك إذا صليت بصلاة الفاتي لما أغلق إذا كي صلاة الفاتي قلاء مرة واحدة قلاء كانت بستمائة ألف صلاة تام ننك قوة صلاتي kowace salati so dubu so dubu so dubu ɗari shida kowace salati so dubu ɗari shida min kulli salatin daga kowace salati waqa'at fil alami in dai a alam aka yi min jami'il jinni wal insi wal mala'ikati daga dukkan mala'iku aljanu da mutane da mala'iku suma idza zakarta saniyan sannan idan ka sake karanta ta na biyu kana fiha ma ula an sake ninka maka ita so biyu idan kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi wal haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadar jidar lazim dai kenan tana da nawa dubu ɗari shida in ka sake cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi wal haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadar jidar lazim nawa take da shi so biyu to ka gani so biyu haka take ninkawa haka take ninkawa haka take ninkawa duk lokacin da ka sake karanta ta haka take ninkawa ko da so dubu ɗari tara ne suma idza zakarta saniyan كان فيها وصارت الأولى بستمائة ألف صلاة من صلاة الفاتح لما أغلق كاغتنا ستمائة ألف صلاة من صلاة الفاتح لما أغلق ثم إذا ذكرت ثالثا حكى إن كان أكو كان فيها ما الأول من الصلوات هكذا لا تدنجا ننكاوا ويزاد لها الفاتح لما أغلق ستمائة ألف مرتين هكذا أبنى تامكا fayya to anan isna ashara ne ato alfin ta zamo isna ashara ne ato alfin ta ga dubu ɗari haka ne isna ashara ne ato alfin dubu ɗari da ishirin kenan suma sir ala hazar tarifi ila ashara sai ka buga ka yi salatul fatihi guda goma ka buga shi sau goma nawa za a samu dubu ɗari shida sau goma nawa zai baka? Eh sau goma, salatul sati goma. Na? Suma ila mi'atin wa wahidatin sannan zuwa ɗari da ɗaya kana fi wahidatin ma fil ula qablaha. to ɗayan yana cikin kanta ne na farkon shi ma ta ƙaru ka yi salat fati so ɗari wafi ha salatul fati lima ubuka sita mi'atu alfin wuta ba a fatu mi'atu maratin ka buga shi so ɗari sita mi'atu alfin ka buga so ɗari wa zalika wannan sittuna alfu alfin min alfati lima ubuka ستون ألف ألف من الفاتح لما أغلق وسير على هذا المنوال كتكبا إلى ألف وواحد كجي دبودة دا فيكون فيها ما في الأولى شما هكذا يعني من ألف وفيها ستمائة من الفاتح لما أغلق ألف مرات متضاعفة وذلك ستمائة ألف ألف وهكذا على هذا المنوال وهذا الضابئي faiza zakaraha idan ka ambace ta fi wakatin sahari a lokacin suhur ta kunu ita kuma za ta kasance kullu waye itin min hadir kamsa ne atmarratin in kuma a lokacin suhur ne ka karanta ta za ta ninka dubu ɗari shida so ɗari biyar a lokacin suhur shi ne ai dalilin da yasa ake ake lura da masu karanta tarbiyya a su dinga karanta ɗari biyar fi lokacin sari ita kuma tana ninkuwa kowace ɗaya su dubu ɗari shidan to so ɗari biyar kuma kowace ɗaya a lokacin sahur fai za zakara alfin wahidatin masalan in ka buga ta so dubu da ɗari ɗaya masalan kana fil wahidati ba'dal alfi a ɗayan ta kasance ba'dal alfi salasin yato alf alf alf salasa maratibin wa ma fi alfin wa wahidatin ɗaya da ɗaya dubu da ɗaya bai kun fiha mi'atun wa hamsuna alf alf alf alf arba'a maratibin wa arba'a mi'atun wa hamsuna alf alf alf salasa maratibin فهذا خاص بوقت السهر وانا لوقت السهر haka abubuwan suke wa ma fi gairi amma in ba a wannan lokacin ba ne fa huwa ma zakara awwalan min at-tad'if as-sadiq yana daidai da lokacin da ka karanta dubu ɗari shida nan dai shi za a baka amma in ka karanta salatul fati lokacin suhur to yana nan dubu ɗari shin so ɗari biyar intaha ma amlahu alaina abin da shautu jani ya faɗa kenan sannan wa haddasni shekhana shehu tijjani ya bani labari ƙala ya ce ƙala ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya gaya mu ji shehu tijjani ma salla alayhi ahadin zai afdal min salati fati lima ugrika babu wanda ya mun salati da tafiyar salati fati babu wanda ya mun salati wacce ta kai salatul fati wa qala radiyallahu anhu shau jani yace lawita ma ahli samawati sab'i da za a da za a hada da dukkan mala'ikun samai wa ma fihinna da abin da ke cikin su wal ardina sab'i da abin da ke cikin kasai wa ma fihinna da abin da ke cikin su ala an yi sifu sawabul fati lima guli kama kadaru su siffanta ladan salatul fati ba za su iya ba intaha ma samina wa minhu abin da muka ji daga bakinsa intaha fa haza wannan ma sami'na minhu fi hadha alwaqti abinda muka ji kenan yanzu aka faɗa mana wa abrazahu alhaqqu ala lisanihi ubangiji ya fito da sirrin ala lisani idan aka ce zaki fatima bata yi bata yi masu hasada ba ai bata an yi mata ƙarya ya mata ƙarya saboda ga abu ga shi nan kuma min fadalillahi ne amma kuma mutane suna son su toshe fadalan na Allah kuma babu wanda yake bayarwa sai shi shi ne zai bayar kuma kuma an shayin haka an shayin haka mutum ya yi tsintuwan diamond ya zo ya kasa sayarwa kuma in aka sayar sai ya gama arziki daga shi har zuriyarsa ga baki daya guda daya kuma tsuntuwa ka gani ya tsunta wannan hanyar da duk kudin da wannan diamond din ya kai ya samu kuma Allah ya bashi amma kuma na annabi Muhammad ne ya kada Allah ya kiyaye abun ba ba basira ne ko kada gaskiya ne wa qala radiyallahu anhu shaujan ya ce kullu ma sami'tuhu duk abin da kuka ji na ce fi fadli salatul fatih lima gudika akan fadala na salatul fatih lima ugulika ko bin nisbati lima huwa maktumun abinda aka boye kan nutsu kan nuku dace fil bahari kaman digo ne a cikin kogi duk abinda kuka ji na faɗa to kaman nukuda ne fil bahari yasa suke cewa zahaban nasu zaba zaba amarun nasi majanin illa sahabin faci masu sakin faci sun tafi da maki subhana eh subhana almutafaddilu ubangiji tsarki ya tabbata ga almutafaddilu bi hadha alkhair azim wanda yake fifitawa ga wannan alkhairi mai girma ala hadha shay'il karim ga wannan shehi mai girma ولنرجع إلى الفضل الأوراد تبلم كوما بايا كوما من كاو أبن مك يكاو أكن صلاة الفاتي تبلم داو إلى فضل الأوراد أكن فضل ورد فأقول أبن ذن شيء قال الله تعالى في فضل الحيض التي كم فضل حيض لا فعلم أنه لا إله إلا الله إيه فاعلم أنه لا إله إلا الله وفي الحديث يا ذاتكين حديثي أنه قال أفلل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله في يوم أبن نفر دليل أن بعض السكين قبلني لا إله إلا الله وفضلها مشهور فلننت مشهورين معلوم sananne fi millatul muhammadiyya a hanya ta muhammadiyya fala na tsili bihi ba za mu yawaita ba za mu tsawaita ba mun mun mun mun mun fada to amma dai annabi Musa ya taba annabi Musa ya tambaye ya rabbi kau hustani bi zikirin azkuruka bihi ka keɓance ni da zikirin da zan ambace ka da shi sai annabi Musa ya ce sai Allah ce wa annabi Musa kul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah sai ya ce annasu ya kuluna ha ai mutane suna faɗan wannan eh sai ya ce law ju'ilat la ilaha illallah fi kifatin والسماوات السبع والأرضين في كفة saman bakwai da ƙasan bakwai a cikin mizani lamalat ilaiha la ilaha illallah nawi la ilaha illallah ya ya rinjaye su anai musa shiru yayi kaga afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah to su izalawa abin da suke cewa me yasa ba a kawo wannan zamu ba a nuna wa sahabban annabi ba saboda lamari ne wanda Allah yake watakila shirta ne. Allah ya nuna wannan abin ne ya bayyana shi saboda rauninmu. Ba za mu iya ba ne, aikin da magabata suka yi mu ba za mu iya ba, to saboda haka bari a riske aikin alherin da wannan watakila dan wannan ne. Eh, shi ne? Haka da muka lau a duniya an yi jirgi mai ɗauka mutane 800 a duniya shi ne na farko a duniya. An ce tun da ake duniya ba a taɓa yin wani abu kaman haka ba. sannan da aka yi na farko an yi sai aka ɗora ɗaya a kan ɗaya da farko an yi su gefe da gefe da sai aka ce iska zai karya tsakiya sai aka sake mai da shi aka mai da ɗayan kan ɗaya sai aka tada shi aka ce to in kuwa ya yi haɗari to za a yi haɗarin da ba taɓa yi a duniya ba wannan bai wuce shekara bakwai shekara takwas aka yi shi a duniya da an yi kuma haka bane to kaga irin wayannan abubuwan sai a zo a ce dan me aka yi wannan zamanin annabi ba yi ba an wannan zancen banza ne kuma kowa ya yarda hakan ne domin jirgi ya fara motsi a duniya 1905 ne jirgi ya fara tashi a duniya gaba daya 1905 ne motsin jirgi ya fara tashi ya tashi kuma na ce da lokacin da muke yara motocin katako bansuwai na ce bola gaja na ce daga daga abin nan kana jin karanta a kan hanya ma ka zo ka zauna tsakaninka da ita ya kai mil biyar wallahi sai ka ji mota na zuwa yanzu sai ta zo kusa da kai ma na musan ka zo ba ba ci gaba ba ne ba a yi wannan abun ba duk wa'in nan gaba ki ɗaya ya zamo shirme وكل شيء عنده بمقداره وما ننزله الا بقدر معلوم kowane abu yana da irin lokacinsa sai an zo an yi tukuna ga shi yanzu gidaje ana yin siffar na aljanna komi a cikin ka je hotel ka ga waɗansu irin hotel na bala'i a duniya ka rasa ma inda za ka shiga akwai hotel ɗin da wallahi tallahi billahi la'azim baka isa ka shiga ba kuma an baka ki din ana ganin ka waye kuma ka kasa bayan da za ka yi ka iya shiga ɗakin ma juyawa yake kuma kana fita daga ɗakin kana shiga ɗakin gaba gida za ga ko ina ya rike daidai yake ba komai sai ka tattaba remote ne tukuna ya sauka wannan ba ba ba kuma duk ga nan haka haka abubuwan su an ci gaba duk inda abubuwa suke amma kuma ya ce to dan me zamanin annabi ba yi ba ai wannan ba haka bane duk abubuwan suna ta shan wahala ana ta shan wahala kawai wa amma sai shi fakan marra ba'du fadalihi sai shi an faɗa mana ba'din fadalansa ya wuce wa ma hizbul bahri shi ko hizbul bahri fa huwa min imla'i rasulullahi imla'i ne na manzon Allah ala shay dariqati akan shay dariqan nan wal haqiqati maulana abul hasan shazili wannan shine fara bayyana dariqu a duniya eh imam shazili junaidu shine shugaban sufaye dariqan kuma ta fara bayyana ne a hannun imam shazili wakila inna fi ismullahi al-azim al-azami a cikin sa akwai ismullahi al-azim al-azam wannan shine idan sama da ƙasa za ta faɗo to insha Allah in ka karanta hizbul bahari ba da kai a ciki ba in ba ka a ciki ba zai yiwu ba ba yiwu saboda haka ake ana hashiya da ita sosai sosai wafi hasiyatu tahsini wannan yana daga cikin abin da ake ginawa filbarri wal bahari cikin tafiya a bayan ƙasa da kogi ma izini sahi min arbabi ka koma wajen ma'abutansa su za su sanar da kai wa fi kaifiyatun fi qira'ati akwai kaifiyoyi daban-daban yadda ake karantawa wa fi tashini da yadda za a kiyaye alhamdulillah wannan hizbul bahari wannan hizbul bahari wannan hizbul bahari wannan sirrin wannan sirrin ne aka ba mu shi wanda alhamdulillah duk garin nan ba gun da ba a kewaye shi mun dakatar da shi kuma alhamdulillah na rantse da zatin Allah ba gurin da ya sake wucewa da fada wallahi tallahi da shi ya da shi ya karya eh da shi ya karya eh lokacin da bala'in yayi bala'i na ina kaula ashe aka bani sirrin sai na sa wannan ya rubuta samaila soji na ce ya rubuta shi aka je aka ai har garin ku shi aka kafe duk garin ku da shi aka kafe kuma ai babu wani gurin da aka yi wannan wani abu ya sake yi ba babu shi albarkan sai na rasulullah kada kawai ɗan iska ne kawai suke ba mu wahala in suka bata mana rai su sa mu kyale wallahi tallahi eh kowa ya ji a jikin shi Allah ke yi wa man aradaha wanda yake son ta fali tsaliha min arbabiha ya nene ta wajen ma'abutanta wa ya ci mutumin abawabiha ka zo ta kofa sai ka shiga wa ma asma'ul idrisiya ita kuma asma'ul idrisiya falaha hawasul izami tana da hawas kebantattu wa fadailun kasiratun tana da fadala masu girma wa man arada wanda yake nufinta fa alai bil mubala a kitabu jawahirul khamsi ka duba cikin jawahirul khamsi na sayyidi muhammad gaus ma sharhi sayyidi muhammad shannawi radiyallahu anhu shi kuma ambatansa ba a suna arba'in da ɗaya ne wannan sunayen gaba kiɗe babu wani sunan da annaba ba su yi amfani da shi ba wannan sunayen duniyar fa gabaki ɗaya fa bala'i ne gaba ɗayanta ana hawan teku ne sai ka tsallaka tukunna ka sha faƙar zakara fiya min fadal da la yahsuru haddan an ambaci abubuwan da babu iyaka ciki wal ajabul aja ujabi akwai abun mamaki fa man aradaha wanda yake son ta falifaliha ya karanta ta fi mahalliha a gurin take ma ibn sahih min arbabi wannan duk a mai da ma'abuta amana wajen amana kowaye wa ma fatihatul kitabi amma fatihatul kitabi faqad warada fil hadisi ya zo cikin hadisi annaha azamu ma fil qur'ani ita ce mafi girman abu da ke cikin alqur'ani yayi sabawul masani ita ce sabawul masani wal qur'an al azim ila ghairi zalika duk an faɗi wannan mimma warada fi fadliha min ahadith al mashhurati daga abin da suka zo ta cikin fadalanta daga hadisi mashhurai faman arada zalika wanda ya so haka falyadalibuhu fi muhalliha ya koma shi ma ya duba eh wannan shaujan yayi a wallahi yayi daidai saboda wani abun sai kai baka san abu ba wani ya bi ya fito da abubuwa ga a sirrin fatiha kawai martani mu fatiha kawai a fatiha wallahi tallahi sai da malam ibrahim ya fitar da asma'u dubu goma billahi allazi la ilaha illa huwa dubu goma a fatiha yanda ka san aljani wallahi tallahi sai da ya fitar da asma'u dubu goma ba za ka saye shi ba ba za ka saye shi ba ai wani abun ajiya ne kawai kuma in ka ji su yadda za su fito maka yadda su na ce to wannan wannan dai kawai daga Allah ne daga in kai ka isa ka zo ka cire mu gani ta ina za ka fara ban wallahi tallahi shiga bayan gida ba iya ba wallahi tallahi wai daga an yi magana ba su yadda ba to ku yadda ku suwa ai ai kwanaki da fatan ya zo mar ya bude ya zo ya kamun wa'annan ya kawo wa'annan ya kawo wa'annan a fatiha wallahi sai da ya fitar da dubu goma wallahi tsallaye wa ba ma a bara na ji sai na rabbi lahu anhu abinda wato in ka ga asma'un da yake fitar da su ya haddace su to ni sai ji ni nauyi suke min ni a harshe na nauyi yake yi amma Allah malam yadda ka san wasa wallahi ta Allah kai ke fitar da su Allah Allah Allah subhana man tafaddala المتفضل بهذا الخير العظيم فلا لا يؤتي من يشاء كيدك وشين زمن لا جاء وأما ما أخبرنا به سيدنا رضي الله عنه في فضلها abinda shehu jani ya ba mu labari an sayi da wujudi daga manzo Allah qala radiyallahu anhu shehu jani ya ce wa amal fatihatu ita fatiha faqad zakara lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa mu anna fiha bi kulli maratin ajra hatmat min alqur'ani kowane ɗaya tana da ladan sauka ɗaya na alƙur'ani hatmatun fatiha manzo Allah ne ya gaya masa fa qultu lahu sallallahu alaihi wasallama sai na ce masa innahu balagani na samu labari fi ba'd al-ahbari a wani guri ba cikin labarai anna man talaha marratan wanda ya karanta fatiha so ɗaya fa ka annama sabbaha Allah bi kulli tasbihan kaman yayi tasbihi ne da dukkan tasbihi sabbahahu bihi jami'a khalqihi fi kawratil alamin kaman yayi tasbihi ne da dukkan tasbihin da kaura na alam tai a lokaci daya fa hal yahsilu fiha hadha sawabu kullahu in aka yi hakan duka abin da ake bayarwan za a bashi faƙala li sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce fiha aksar min zalika akwai abin da ya fi haka ma waya sun litaliha kuma yana yiwa ga mai karanta a fi kulli marratin a kowace marra bi adadin hurufiha adadin harafinta wa huruful qur'ana da adadin harafin qur'ani bi kullu harafin sab'a qusurun kowanne harafi daya za a bashi qusurun wa sab'u hurin gida gida bakwai da kuma hurul ini guda bakwai a kowane harafi adadin harafi sanin karanta faciya. Ultu sai na sake cewa shi wata ne, wa ƙarƙila an ce inna hurufal Qur'an shi harafan Qur'ani salatu mi'atu alfun wa ida wa na alfun wa hamsatun wa sab'una. Shi harafin alƙur'ani dubu ɗari uku ne da dubu da dubu ishirin da ɗaya da ɗari da saba'in da biyar. fa'iza da rabtaha idan ka dake shi fi sab'atin akan bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai wai ya adadin hur ‘yan matan hurul ini a karatun fatiha kenan ka samu likulla harafin kowane harafi sab'atun guda bakwai ya harzu alfu alfin wa mi'atu alfin wa saba wa arba'una alfin wa hamsa mi'atun wa hamsatun wa ishirin haura'an ka samu mata adadin kenan adadin kenan wannan hurul ini fatiha ce fatiha to ina ne hankali zai shiga banda ba mafaka magana kawai imani ne wa fi suratul qadari a suratul qadari inna anzalna fi lailatul qadari salasatu alfun wa sittuna alfun dari uku dubu dari uku ne da dubu sittin likauni ha fiha fadlu siyami ramadan saboda falalan azumi ne lailatul qadari akan haka ne aka sa wa kullu yawmin minhu a kowace rana bi isna ashar alfun tana da isna ashar alfin dubu goma sha biyu ne wai za jama'a hazal adad idan ka haɗa wannan adadi ma al'awwali tare da farko ya kunu alfai alfun alfai alfun miliyan ɗaya da dubu ɗari wa sitta mi'atu alfun wa sab'atu alafin wa hamsa mi'atun wa hamsatu wa ishirin shi ba haka ne kai za ka buga انتهى فهذا في غير الصلاة wannan ka karanta inna anzalnahu ne ba a cikin sallah ba ba a cikin sallah ba shi yasa Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala nu ce a cikin kannashin sa duk mutumin da ya karanta inna anzalnahu fatiha da inna anzalnahu an karbi ibadar sa yanke kadan ɗaya kenan sannan idan mutum ya karanta inna ya karanta lilafi an ba shi yawan ladan aikin haji tun daga zamanin da aka fara aikin haji har zuwa zamani shi yasa da aka ga yawancin iyayenmu kaf inna anzalnahu lilafi kul wallahu ai baya wuce wannan ai kace inna anzalnahu saboda sanin abin da ke ciki ne wannan shine iya gaskiya wa ma fi salati ina cikin sallah ne sai ya taba abu marratai ne ana ninkawa sau biyu in sallah jalisan in ya in ya sallah ma a zaune wa arba'un in ya sallah a tsaye arba'u marratin ana ninkawa sau hudu ne in sallah qa'iman in ya sallah a tsaye wa hadha lil fazzi kuma shi ma gauran sallah mutum ɗaya ne bai yi sallar da jama'a ba duk wa'in fai za ka rafi salatul jama'ati idan ka karanta ta cikin sallar jama'a fa ya taba abu mimi atin wasa mani marratin za a ninka ta so ɗari da takwas fai za nazarta ila adadin raka'ati idan ka duba adadin raka'an wayya sab'atun ashara sab'atu ashara ركعات بين النهار والليل ذاك ركعة أي قوم شابكين أي ركعة قوم شابكين كذي شابكين العصر مغرب متي azahar la'asar magariba isha'i ai raka goma sha bakwai ne gaba ki daya ai shi kan saranzi ne ai ai kowane abun akwai fuka cikin da ake tashi da shi ne kuma da yawa in ka auna za a ga mutum ma bai san ma raka goma sha bakwai ne yake bai taɓa ma kiyayewa ba ma tukunna ba lai eh bai san nawa ma yake kai da kawai na yawa Allah Allah gashi to wanda kuma suka tafi akan wannan minwali sun tafi akan kowane abu da ke diddigansa da komi da fukafukinsa yadda suke tashi kuma a ce wai mutane ne wannan ne malamai suka zama jahilai jahilai suka zama malamai ai ai ana yin ta ana yin ta fa idza nazarta ila adad ar-rak'at yasiru samaniyatu ashara mi'atun wa sittatun wa salasuna domin ka duba zai baka samaniyatu ashara mi'a wa sittatun wa salasuna eh dubu goma sha takwas da ɗari dubu goma sha takwas da talatin da shida ani fadluha almutaqaddimu fi adadil hurufi cikin adadin hurufin wa huwa alfu alfin ani yataba'afu ila hadha alqadari ana ninkawa zuwa ga wannan kadarin wa misluhu tazyul alam to anan ne ake samun tazyul alam wa misluhu qiyamul laylatil qadari anan ne ake samun laylatil qadari wa misluhu ibadatu sanad sinina anan ne ake samun shekaru masu yawa ibadan kan karatu ɗaya ya baka aikin shekaru da yawa wa misluhu hatamatun min alqur'ani a cikin yake samun hatama na alqur'ani duk wannan sai ka buga ka buga ka buga ka buga sai ai tangara sai kuma ai ai ba mance ba akwai wanda kowane numfashinsa yana cikin lailatul isra'i ne akwai wanda kowane numfashinsa yana cikin lailatul mi'raj ne akwai wanda kowane numfashinsa yana cikin lailatul qadari ne haka Allah yake tafiye da lamarinsa an riga an mai da kai kuma a aiki shi ma mun faɗi haka duk yawan aiki ma'aikaci ma'aikacin gwamnati in dai ma'aikaci ne gwargwadon ministry idan ka fita aikin da ake biyan ka a wata to in ka fito ka je ka yi wani aiki a wajen a wajen kwanakin kudin da ake baka ai sai Allah ne sani ana ninninka maka ne saboda wannan ba gashi nan dai da yawa malam abun sai ka rasa ma su duk sauran sun yarda amma wannan ne ba yarda ba alhasilu abin da yake yiwa dai man qara hadis salatul jama'ati wanda ya karanta ta a sallan jama'a fayuda min al-ajri fi yawmin wahidin za a bashi na daga lada a rana daya arba'atu alf alati alf alf martabata ne eh arba'atu alati alf alf martabata ne daraja biyu wa sab'a mi'atu alf alf martabata ne wa sittatun wa samanuna alf alf martabata ne wa salasatun wa sittuna alf wa tis'ami'atun haura ma al-ajr al-mutaqaddim min tasdil al-alam wa hatamat al-qur'an ila ghairi zalika ko mutum ya yadda ko kada ya yadda hmm shi kenan Allah ka taimake mu eh shi kenan za mu tsaye a nan insha Allah Allah ya ba mu nasara Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana son manzo Allah Allah ya sanar da mu Allah ya sanar da mu Allah ya sanar da mu Allah ya sanar da mu Allah ya buɗa mana albarkan sai na Rasulullah wannan la madkhala lil aqli illa al iman eh banda imani babu abin da yake shiga cikin nan kuma mu amanna mun yi imani mun yarda mun yi imani ko da ba mu gane ba mun san cewa ilimin hakan ne kuma gaskiya ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa ala khatim lima sabaqa nasr al-haq al-haq wa ala hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadar intisar al-aziz salam al-khalq wal azal wal abad az-zaman wa makana madrubatin fi kulli adad ba'd ma fi al-tawarid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun al-fatih